علينا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kadar haduwar mu a wannan masallaci mai albarka masallacin zai fara na dangi domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul an'am jiya mun tsaya a aya ta ɗari da ashirin da takwas yau kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi aya ta ɗari da ashirin da tara muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbata kafin mai kara tasiri akwai mai tambaya yake cewa mutum da ya mutu ya bar ‘ya'yansa sai a kara wasu gada abin da ya bari to amma kuma daga cikin abin da ya bari akwai bishiyoyi bishiyoyi ne suna yaya ana sai da ‘ya'yan da shekara sai a rabawa yaran wato ‘ya'yan nasa ko kuma ga nasa wannan kudin ɗayan bishiyoyin da yoyi sai yake cewa to raba musu ya kamata a ce a raba ne shi ma kamar yadda aka raba gonaki da sauran kadarorinsa ma'ana da ya zarkari mutu da kusantar husaini ko kuma ya kamata a raba za a raba namiji na da samata biyu ya haka ya kamata a raba zai zanto namiji ɗaya yana da kwatankwacin raba mata biyu haka ya kamata da kuma yace a cikin suna waɗannan daga baya kuma akwai wanda shi ma ya mutu shi kuma za a nasa san shi ma sai a ga suwaye magadansa sai a ba su su ma san sai su raba da zakar yi kuma yanzu da mutu ya su ma da an sa ba su wanda shi ne wanda ya kamata wanda ba wani yin mana ashirin da wata ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da ashirin da watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladi za mu tashi aya ta dari da ashirin da tara kan Allah tabaraka wa ta'ala wa kadhalika nuwalli ba'd az-zalimin ba'da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين حياك الله الله تبارك وتعالى يتي وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا kamar haka ne muke dora sashin azzalimai akan sashi muke jibantar da su ma'ana mu dora sashi akan sashi sashi ya tauhalar da sashi bima kanu yaksibun sakamakon abin da suka kasance suna aiwatarwa na mummunan aiki na kafirci Allahu tabaraka wa ta'ala sai Allahu tabaraka wa ta'ala yace ya ma'asharal jinni wal ins ya ku taron aljanu da kuma mutane alam ya'tikum rusulun minkum shin manzanni ba su zo muku ba minkum daga gare ku mana daga cikin ku ba an samu manzanni daga cikin ku ba yaqussuna alaikum ayati suna kar suna karanta muku ayoyina ma'ana suna karanta muku littafina wahayin da nayi zuwa gare su wa yanzuru nakum liqa'a yawmikum hadha kuma suna muku gargadin haduwa haɗuwarku irin ta yau suna muku gargaɗin ku fa kiyayi wato komawa zuwan ku ranar alkiyama ran da za ku haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala qalu shahidna ala anfusina sai su ce mun tabbatar mun shaida a bisa kawunanmu mun tabbatar wannan ya faru an aiko da annabawa daga cikinmu wa garratumul hayatud duniya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce rayuwar duniya ta ruɗe su ta yaudare su wa shahidu ala anfusihim suka yi wa kansu da kansu shaida suka shaida wa kawunansu annahum kanu kafirin cewa su sun zamto wato mutane ne kafirai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kadhalika nuwalli ba'd az-zalimin ba'dan kamar haka muke dora sashin azzalimai akan sashi bima kanu yaksibun sakamakon abin da suka kasance suna aiwatarwa na kafirci na zalunci ma'ana idan mutum yana zalunci sai Allah tabaraka wa ta'ala ya dora azzalimi a kansa sakamakon zaluncin da yake shi ma ya ma'asharar jinni wal ins ya ku wato ainihin aljanu da mutane alam ya atikum rasulun minkum shin manzanni ba su zo muku daga cikinku ba wannan aya maganar Allah tabaraka wa ta'ala alam ya'tikum rusulun minkum shin manzanni daga cikin ku basu zo muku ba malamai sun yi sabani da yawa akan wannan kenan ana nufin a cikin wato aljanu su ma akwai annabawa kenan akwai manzanni wasu suka ce eh su ma aljanu akwai manzanni tun daga shi Allah ta'ala ya ce alam ya'tikum rusulun minkum shin manzanni basu zo muku daga cikin ku ba haka wasu suka ce wasu ke cewa eh akwai manzanni daga ciki amma suke cewa a babu manzanni daga cikin wato ainihin wato aljanu kawai dai abinda aya take nufi shine kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da ya magana akan sammai gaba daya sai ya ce waj'ala al-qamara fihinna nura Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wato wata fihinna a cikin su nuran a matsayin haske suke cewa waje alal kamar fihin na nura Allah ya sanya wato wata a cikin su sammai ba a cikin sammai ake nufi duka guda bakwai ɗin ba domin wata yana wato ainihin sama guda ɗaya ne kawai iya sama ta ɗaya amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya sanya wata wato a cikin su sammai ana nufin guda ɗaya to haka saboda haka su ma kuma aljanu ba ana nufin akwai manzo daga cikinsu ba ne kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alam ya atikum rusulun minkum ana nufin daga cikinku ku mutane ba su aljanu din ba haka wa isu malamai suka ce ba ana nufin wato su a wato anashin su aljanu din ba ana nufin wato su mutane amma wasu ke cewa ai tunda Allah ta'ala ya ce manzani daga cikinku haddasu amma dai zance mafi inganci shine su cikin aljanu babu annabawa sai dai wato masu gargadi su suna jin saƙon da annabi ya zo da shi ne sallallahu alaihi wasallam su kuma sai su ɗauka su kai zuwa ga ainihin wato mutanensu kamar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallau ila qaumihim munzirin sai su koma zuwa ga wato jama'arsu suna musu gargadi su cikin aljanu kawai mai gargadi ake samu amma ba wai manzon Allah ba wasu suka ce eh babu manzon Allah a cikin aljanu amma a lokacin manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kafin zuwansa a baya akwai da ya zo ne babu amma dai kamar yadda na faɗa malamai sun rinja da cewar lallai cikin aljanu babu wato ainihin manzanni a cikin mutane ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin turo da annabawa da kuma manzanni su manzannin cikin mutane din su ne suke yi wa wato suke isarwa da ainihin aljanu saƙon Allah tabaraka wa ta'ala su ma a cikinsu akwai wanda suka karɓa addini suka musulunta akwai waɗanda kuma ba su karɓa ba abin kuma da yake tabbatar da wato wannan aya tana daga cikin abin da yake tabbatar da cewa lallai akwai aljanu tunda waɗansu suna ganin a yi maganar aljani ma kamar wato rashin tauhidi ne ko kuma bai kamata ma a ce akwai wani aljani ko aljani zai iya shiga cikin ɗan adam ko zai iya cutar da mutum wannan dalilai suka nuna haka hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ayoyin alqur'ani ma kamar wannan aya kaga ta gwada cewa mai akwai aljinu annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake cewa kada ku yi wato tsarki da kashin dabobi kada ku yi tsarki da wato kashi yace domin abincin ‘yan uwanku ne daga cikin aljanu idan aljani ya zo zai ci wato ya samu kashi ya zo zai ci allahu tabaraka wa ta'ala zai dawo da wannan kashin kamar ran da aka yanka aka yanka naman da ya wato naman da aka yanki wannan kashin to haka allah ta'ala zai dawo da naman aljanin ya ci ya sake ajiye kashin allahu tabaraka wa ta'ala cikin hikimarsa haka ya sanya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda yake yin tsarki da raje man istanja bi raji'i dabbatin duk wanda yake yin tsarki da kashin dabobi ko kuma wato kashi yake cewa to ni na barranta daga wannan mutumin mana haramun ne mutum ya yi tsarki ka yi fitsari kana neman hoge ka yi tsarki da shi kada ka ɗauki kashi kada kuma ka ɗauki wato kashin dabobi wannan yana gwada cewar me lalle akwai aljanu su waɗansu suna cewa to ai in dai da gaske ne akwai aljanu an ce kuma kashi abincinsu ne me yasa idan na ajiye kashi sai kashin nan ya kai wata ɗaya wata biyu ya kai ma shekara yana nan to ai wancan faɗin a wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da aljani ya zo zai ɗauka Allah kan dawo da naman kamar ran da aka yanki kashin ne to a wannan ya gwada maka cewar ba wai gundarin kashin suke taunawa ba domin in gundarin kashin ne in ka je mahauta ba za ka sami wato kashi ba za ka samu duk aljanu sun cinye domin ai ba garin da babu aljani ai amma sai ka samu akwai ga kuma hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan duka yana tabbatar da cewar wato akwai anashin su aljanu din ne Allah tabaraka wa ta'ala yace shin manzanni na ba zo muku ba yaqusuna alaikum ayati suna karanta muku littafi na ba wato suna karanta muku littattafa na wato ainihin abin da na musu wahayi wa yanzuru na kuma liƙa a yaumikum haza kuma sun zo suna muku gargaɗin haɗuwarku ta yau suna tsoratar da ku haɗuwar ranar alƙiyama ƙalu shahidna ala anfusina sai su mutane ɗin su ce da su aljanu ɗin ranar alƙiyama sai su ce shahidna ala anfusina lalle mun shaida wa kawunan mu cewa mu fa lalle mun yi shirka lalle mu mun saba wa annabawan da Allah tabaraka wata'ala ka aiko wannan kuma bayan ainihin gabbansu sun yi magana ne domin Allah tabaraka wata'ala zai tambayi mutane wani lokaci su yi magana wani lokaci kuma ba za su iya yin magana ba Allah tabaraka wata'ala ce thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin ana tambayar su daga fitina ta faru ma'ana tambayar su an kafa musu hujja za su ce wallahi ya ubangijinmu mu fa ba mu yi shirka ba saboda da baki ne amma saboda yinin alkiyama yana da faɗi yana da tsayi shekaru dubu hamsin shi ne gwargwadon yinin kamar da allahu tabaraka wa ta'ala ya faɗa to sai a shafe bakinsu wani lokaci sai gabansu su yi magana allahu tabaraka wa ta'ala ya ce alyawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun ranar alkiyama za mu shafe bakunansu hannayensu su yi magana kafafunsu su yi shaida dangane da abin da suka kasance suna aiwatarwa to daga zarar gabansu sun yi magana qalu shahidna ala anfusina sai su ce mun shaida akan kanmu lalle ban mu da dalili ban mu da shaida lalle annabawan sun isa Allah ta'ala ya ce wa garratuhumul hayatud dunya rayuwar duniya ta rude su suka yin imani da annabawa wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin suka shaida wa kansu suka tabbatar wa kansu kenan cewa su din sun zamto wato mutane ne waɗanda suke kafare Allah tabaraka wa ta'ala ya kare na'am
zalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura bi dhulmin wa ahliha ghafilun wa likullin darajatun mimma بغافل عنك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويفتح كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما تعد إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين حياك الله الله تبارك وتعالى يتي ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى haka saboda ubangijinka bai zamto mai halakar da ainihin al- wato alkarya ba bi zulmin wato sakamakon shirka da suka yi ba wa alu- wa ahluha gafilun alhali wato mutanen wannan alkarya ba a aiko musu da manzo ba wa likullin darajatun Allah tabaraka wa ta'ala yace kowa yana da matsayi mimma amilu sakamakon abin da ya aiwatar wato kowace jama'a kowanne mutum yana da matakin aikin da ya yi mimma amilu daga abin da mutane suka aiwatar wama rabbuka bi gafilin amma ya'malun ubangijinka bai rafkana dangane da abin da suke aiwatarwa ba wa rabbukal ganiyyu dhur rahma ubangijinka shine mawadaci ma abocin rahama in ya sha yuzhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha idan ya so sai ya tafiyar da ku ya maye gurbin ku min ba'dikum ma yasha da waɗanda ya so da abin da ya so bayan ya tafiyar da ku din bayan ya halakar da ku ya kashe ku in ya so sai ya mayar gurbin ku da wasu kama an sha'akum min zurriyatin min zurriyati qaumin akharin kamar yanda kuma yara wato ya ainihin halicce ku min zuriyati qaumin akharin daga wasu jama'a na daban daga wata zuriyar jama'a daban iyayenku wasu jama'a ne daban Allah tabaaraka wa ta'ala ya halice ku suka haife ku ta hanyar kuka zo duniya ta hanyar su Allah tabaaraka wa ta'ala yace inna ma tu'aduna la'atin lalle fa abinda ake muku alkawari na kyakkyawan sakamako ga wanda ya kyautata aiki da kuma azabtarwa ga wanda ya munana wanda ya kafirce la'atin lalle fa zai zo yana nan zuwa duk abin da aka muku alkawari na tashin alkiyama nan lalle zai zo wama antum bi mu'jizin ku din kuma ba ku zamto wanda za ku gagari Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ce zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura ubangi haka ubangijinka bai zamto mai halakar da alqura wato gari ba alƙarya ba ina kace alƙarya kuwa ko binni ko kauye Allah tabaraka wa halakar da wato binni ko kauye ba ana nufin jama'a gaba daya Allah tabaraka wa ta'ala bai zai halakar da jama'a ba bi zulmin sakamakon yin shirka da suka yi ba haka kurin a ce sun yi shirka bari halakar da su ba wa ahluha ghafilun alhali kuma mutanen wannan alkariya ghafilun ana nufin wato sirraf kana daga manzanci ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala ba zai halakar da mutane saboda sun yi shirka ba alhali ba aiko musu da manzo ba sai an aiko da manzo ya musu gargadi ya gaya musu Allahu tabaraka wa ta'ala kadai za su bautatawa sai suka yi taurin kai suka yi shirka to waɗannan Allahu tabaraka wa ta'ala zai wato halakar da su rashidun ana nufin wato haka kurin babu manzancin manzo Allahu tabaraka wa ta'ala bayyana wa halu haga fil wali kullin darajatun mimma amilu Allah tabaaraka wataala ce kowa kowa yana da mataki mimma amilu sakamakon abin da mutane suka aiwata wane yana da mataki na sama sama wane yafi wani matsayi gobe alkiyama a gidan aljanna aljanna ba guri ɗaya bane wani aljanna sa ta fita wani kamar yadda yake ita ita ma wato ainihin wuta ta wani ta fita wani wani kuma zai shiga ne ya yi shekaru ka za a fitar da shi wani kuma zai shiga nan da nan a fitar da shi wani kuma zai ma shiga ba Allah tabaraka wa ta'ala ka samu cikin waɗanda ba za ma su ga wuta ba gaba ɗaya idan har mutum sai ya shiga wuta daga baya a fitar da shi to lalle wannan ya shiga uku ko da na sakan ɗaya ne a kai ka cikin wuta ana tsoma ka a fito da kai to wato ka haɗu da masifa Allah ta'ala ya kare Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa likullin darajatun mimma amilu kowanne mutane kowa yana da matsayi gwargwadon abin da ya aiwatar wani ya fi wani matsayi a gurin Allah tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aljanna ita ce wato aljannar firdaus firdaus ita ce mafi girma ita ce madaukakiya cikin aljanna aljanna da Allah tabaraka wa ta'ala yake da su yace idan za ku roki Allah tabaraka wa ta'ala aljanna to ku roke shi firdaus daga nan ne minha tufajjiru anharul janna daga firdaus ne wato koramin aljanna ake kulkulo da su saboda ka ku roki Allah tabaraka wa ta'ala firdaus din tunda ita tafi kowace wali kullin darajatun mimma amilu kowa yana da matsayi sakamakon abin da ya aiwatar wani ya fi wani matsayi a gurin Allah wani ya fi wani matsayi a gurin Allah tabaraka wa ta'ala kuma ba haka kurin Allah tabaraka wa ta'ala yake selecting yace wani na zabe ka kana da kusanci da ni wani na zabe ka a'a yanayin aikin mutum ne kawai idan mutum ya kyawun ayyuka sai ya tsinci kansa wato cikin waɗanda suke da kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala ina fata an gane alhamdulillah يهديكم الله صلى الله تبارك وتعالى يتي وما ربك بغافل عما يعملون ubangijinka ba a rafkane ki ma'ana babu abin da yake boyuwa ba wai bai san abin da mutane suke aiwatawa suke aiwatarwa bane duk abin da mutane suke yi Allah tabaraka wata'ala ya sani yace wa rabbukal ganiyyu kuma ubangijinka shine mawadaci daga ainihin halittinsa bai damu da halittinsa su bashi wani abu ba bai damu da halittinsa su yi kaza ba idan suka yi bauta sakamakon wannan ibadar fa kansu zai koma ba za su amfanar da Allah tabaraka wata'ala da komai ba hakanan in suka kyautata ayyuka ba za su amfanar da Allah ta'ala da komai ba idan suka munana ayyuka kuma ba za su cutar da Allah tabaraka wata'ala da komai ba na fata an gani wa rabbukal gani ubangijinka shine mawdaci ba abin da ya shafe shi ba abin da bayi za su masa wato su amfanar da shi haka yazo cikin hadisul qudsi yace inda a ce bayi za su haɗu ga baki ɗaya a guri guda kowa ya tam ya roƙe ni abin da yake so na biya kowa abin da yake so hakan ba zai rage ni da komai ba kamar yanda zaka samu teku ka tsoma allura a ciki ka zare kaga ba abin da ta ɗauka na wannan ruwan Allah tabaraka wa ta'ala shi to kamar haka ne kamar ka samu teku ne ka tsoma allura ka zare ta kowa ya roƙe ni iya burinsa ko me yake so na bashi ba zai rage ni da komai ba kamar yadda kaga ka sa allura cikin teku ka zare ba abin da ya ragu Allah ta'ala ce to haka abin yake haka nan inda dukan ku za ku zamto fajirai ku kafirce mun kowa ya zamto mutumin banza kowa ya zamto kafiri kowa ya zamto mai sabo Allah tabaraka wa ta'ala ce wannan ba zai cutar da ni ba wa rabbukal gani ubangijinka shine mawdaci wadata ta Allah tabaraka wa ta'ala shine ya dauka daga cikin wadatarsa shine ya dauka ya baiwa bawa ba tare da lissafawa ba kuma yana daga cikin abin da ya kamata mu rika dubawa duk inda ka janci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya aikin alkhairi wanda ya nusar da wani ko ya nuna wani wani aikin alkhairi za a bashi lada kwatankwacin abin da aka bai wancan ba tare da an rage wancan din komai ba to in ka kalli wannan fa kai tunani akan wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallama za ka ƙara tabbatarwa da cewa warabukul gani Allah ta'ala maudaci yanzu idan ɗan adam ya sa wani abu ya ce a yi duka wanda ya mun aiki kaza zan ba shi naira dubu to fa kai a gurinka idan mutum ɗaya dama kai dubu ka saka in mutum goma suka yi dama dubu ɗaya ka saka za su raba naira ɗari ɗari ne adadin wannan suka yi dai kai ba ruwanka kai dai kaza ka sa amma Allah tabaraka wa ta'ala shi saboda shi ne algani wato mawadaci idan mutum ɗaya ya zo zai yi aiki sai ce wani zo mi wani ka zo mi wani ka zo mi idan sun kai mutum dubu fa to wannan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa zai biya wanda ya wannan aikin to kowa zai ba shi gwargwadon abin da ya sa idan lada miliyan miliyan ne haka kowa za a ba shi kaga wani ya daga cikin wato wadatuwa ta Allah tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mace matar mutum ta dafa abinci daga abincin gidansa mijinta ya ce a dafa a bayar fi sibilillah ya ce za a wa mijin lada tunda shi ya kawo za a wa matarsa lada tunda ita ta dafa kuma ladan kamar yawan nasa ya ce walil khadin mithluhu shi ma kuma wato wanda ya zama wato mai kula da kayan abinci a gida din storekeeper ɗin ko mai kula da abincin shi ma da ya gwado ko ya ɗauko ya miƙo za a ba shi lada kwatankwacin wannan kaga wannan sai dai Allah ta baraka wa ta'ala ce kowa a ba shi daidai na wancan kowa daidai na wancan kowa daidai na wancan idan ka ce wane ya kamata ka taimaka wani da kaza wani yana cikin matsala ka ɗauki kaza ka taimaka masa wani to fa idan ka ɗauka ka bayar Allah ta'ala zai baka ladan shi kuma da ya ce maka wato ka taimaka wancan shi ma za a ba shi lada gwargwadon yau ladan da aka baka to kuma ko da bai gaya maka ba ba wai ladan kan daga cikin naka aka ɗiba karka ce wai to ai inda bai gaya makila lada na zai fi yawa a'a dama yawan wannan in aka baka falalar Allahu tabaraka wa ta'ala ce wadatuwar Allahu tabaraka wa ta'ala ya ɗiba shi ma ya bashi idan shi ma wannan ya gaya masa cewar na ga kuna tare da wani ya kamata gaya masa ya tallafa wani to duka su su fa idan wancan ɗin ya yi to kowa za a ɗauka a bashi saboda ka babu abin da ya fi wato umarni da kyakkyawan aiki wato samun lada haka kullum kana zaune ka samu lada kawai bakinka za ka furta ka samu lada to amma kuma da ke shaidan wato ainihin mai adawa ne da mutane sai ka ga idan wani zai wani wani alkhairi sai ka ji dan adam shaidan ya rika raya masa bai kamata ya yi ba ka kyale shi kawai in ka masa ma ba zai gyara ba in ka yi ka zama a banza ne so da ka rabu da su kawai to kaga wannan sharrin shaidan kenan wa rabbukal ganiyyu dhur rahma ubangijinka shine maudaci dangane da halittinsa ba abin da ya shafe shi ba abin da za su iya wato ainihin yi masa dhur rahma kuma shine ma'abocin wato rahama Allah tabaaraka wa ta'ala yana tausayawa bayi Allah tabaaraka wa ta'ala ya fi uwa tausayin bayi kamar yadda uwa take tausayin ɗanta Allah tabaraka wa ta'ala ya fi tausaya maka fiye da yadda mahaifiyarka take tausaya maka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da rahama ne guda ɗari tausayi rahama guda ɗari ne guda casa'in da tara suna gurinsa sai gobe alkiyama sannan ya baje wa bayi wannan casa'in da tara ɗin ɗaya ne kawai ya sa a wannan duniya ɗin idan ka ga wani yana jin tausayin wani a cikin wannan ɗayan ne in ka ga wa yana jin tausayin kani kani yana jin tausayin wa a cikin wannan ɗayan ne uwa tana jin tausayin ƴaƴanta a cikin wannan ɗayan ne a cikin wannan ɗayan ne ƴaƴa suke jin tausayin mahaifansu duk abin da zai faru na tausayawa ka ga wani abu ya baka tausayi kayi hawaye kayi kuka to a cikin wannan ƙwaya ɗayan ne to kenan ranar alƙiyama akwai rahama ta Allah tabaraka wa ta'ala shi sa wani ya tambayi Abdullahi dan Abbas yake ce da shi waye zai hisabi ne gobe alkiyama yace Allah zai zai hisabi yace idan aflahana lalle in dai haka ne ko mun sha tunda dai Allah ne ai kawai shikenan mun haye mun sani in dai Allah tabaraka wa ta'ala ne mun haye tunda Allah ta'ala zur rahama ne mai gafara ne wato mai rahama ne na fata an gane to amma lalle kada mutun yau kansa da kansa ganganci Allah tabaraka wa ta'ala lalle ko shakka babu mai rahama ne mai gafara ne kuma yana tausayawa bayi bayya so ko mutun ya shiga gidan wuta idan kaga an mutum ya shiga wuta to sakamakon abin da ya aiwatar ne shi sa ranar alkiyama wato aljanna ma Allah tabaraka wata'ala ya tanade ta fiye da adadin mutane gurin zaman fiye da adadin wato mutane sai ya zamto gobe alkiyama ma wato bayan an shigar da mutane aljanna an shigar da mutane Allah tabaraka wata'ala da kansa ya ceci waɗansu sun shiga wuta ya cece su ya fito da su annabawa su ceci waɗansu salihan bayi su ceci waɗansu mala'iku su yi ceto duk da haka akwai sauran gurare wanda yake akwai accommodation da yawa free sai Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci waɗansu mutane kuma a sasa ciki a ga saboda rahmata Allah tabaraka wa ta'ala an samar da guri da guri modaci an yi providing gurin zama da yawa wanda yake ya ma wuce adadin mutane din saboda rahmata Allah tabaraka wa ta'ala isa idan kaga mutum Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku kai shi wuta to wannan shine ya jawo kansa shi yayi kasasaba Allah tabaaraka wa ta'ala ya masa uzuri shine yake karbar uzurin da Allah tabaaraka wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce in ya sha idan Allah ta'ala ya ga dama fa yuzhibukum wato sai ya tafiyar da kuma ana sai ya halakar da ku ya ku mutanen Makka haka nan ya ku mutane ko ma su wane ne in dai suka saba Allah tabaaraka wa ta'ala in ya ga dama yuzhibukum sai ya halakar da ku wa yastakhlif min ba'dikum in ya ga dama kuma sai ya halicci waɗansu bayan ya tafiyar da kuɗin bayan ya halakar da ku min ba'dikum bayan kuɗin sai ya halicci waɗansu ma ya sha'u wato irin waɗanda ya so ya halicci irin waɗanda ya so bayan tafiyar ku kama an sha'akum min zurriyatin min zurriyati qaumin akharin kamar yanda ya samar da ku ya halicce ku wato bayan wato kuɗin daga wata zuriyar wasu mutane daban iyayenku wasu mutane ne daban ai sun riga sun wuce kamar yadda ya samar da ku haka in ya ga dama sai ya tafiyar da ku kuma ya samar da wayansu Allah tabaraka wa ta'ala yace inna ma tu'aduna lalle abinda ake muku alkawari fa na zuwan tashin alkiyama la'atin lalle zai zo lalle zai kasance zai faru tashin alkiyama din nan karka ga kullun ana cewa alkiyama za ta zo alkiyama za ta zo har ne ba ta zo ba za fa ta zo din daga sai za a wayi gari kaga cewa lalle yau fa an tashi alkiyama ne kuma za ka ga kamar ma mafarki kai rayuwarka ta duniya ai kamar ma mafarki kai domin bata da tsawo duk wannan tsawon za a wayi gari ka gane cewar wata da tsawo saboda yinin alkiyama shi bai ya karewa shi kuma yinin duniya ko rayuwar duniya ita kuma tana karewa to haka duk abin da yake karewa komai yawansa kuwa zai zamto dan kaɗan duk abin da bai ya karewa kuma shi ne mai yawa to yinin alkiyama shi bai ya karewa rayuwar duniya kuma ita tana karewa inna ma tu'aduna la'atin lalle fa abin da ake muku alkawari din fa yana nan zuwa wama antum bi mu'jizin ko ɗin ba za ku gagari Allah tabaraka wa ta'ala ba duk inda kuke Allah tabaraka wa ta'ala zai tattaro ku zai tayar da ku babu mutumin da zai gagari Allah tabaraka wa ta'ala babu kuma mutumin da Allah tabaraka wa ta'ala zai mance da shi farfajiyar lahira ba wanda za a manta shi idan zuciyarka tana raya maka cewar watakila a manta ka to imaninka ne ba shi da kyau ba dama Allah tabaraka wa ta'ala ya manta da kowa Allah tabaraka wa ta'ala zai tada kowa kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai tambayi kowa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu cika da imani ya kuma tayar da mu cikin mutane masu cikakken imani na'am قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زينا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون
hayyaka Allah Allah tabaraka wata'ala yace qul ya qaumi i'malu ala makanatikum kace ya ku mutane ku yi aiki gwargwadon iyakanku ala makanatikum wato a bisa matsayin da Allah tabaraka wata'ala ya ba ku kowa gwargwadon halinsa inni amilun ni ma zan yi aiki kamar yadda Allah tabaraka wata'ala ya umarce ni gwargwadon yadda zan yi fa sawfa ta'lamuna da sannu za ku san cewa man takunu lahu aqibatud dar wane ne yake da ƙarshen gida ma'ana wane ne yake da gidan aljanna innahu la yuflihu zalimun lalle wato azzalimai ba sa rabauta wa ja'alu lillahi mimma zara'a min alharth suka sanya wa Allahu tabaraka wa ta'ala mimma zara'a daga abin da ya halitta min alharthi na daga wato ainihin amfanin gona wal an'ami da kuma dabobi nasiban suka sa Allah tabaraka wata'ala wani kaso suka ce wannan na Allah ne suka ware daga cikin abin da Allah ta'ala ya halitta na amfanin gona na dabobi suka ware suka ce wannan na Allah ne faqalu hadha lillahi bi za'mihim suka ce wannan na Allah ne da rayawarsu wasu na karantawa bi zu'mihim suka ce wannan na Allah ne da irin yadda suke rayawa tunda ba haka al'amarin yake ba su suke raya wannan wa hadha li shuraka'ina suka ce wannan kuma na gumakanmu ne suka ware na Allah daban na gumaka kuma daban fama kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah duk abin da ya zamto sun ware shi domin gumakansu to shi irin wannan fala yasilu ila Allah bayya shiga cikin na Allah ba zai isa ga Allah tabaraka wa ta'ala ba iya na gumakansu ba dama ya gangaro ya fada cikin na Allah tabaraka wa ta'ala face sun dauko sun mayar musu wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihim wanda yake kuma na Allah din to shi wannan yana kaiwa zuwa ga gumakansu idan na Allah ya fada cikin gumakansu sai su kyale shi su ce ai su dama suna bukata idan kuma na gumakan ne wanda suka ware wa gumaka ya fada cikin na Allah sai su ce Allah ya fi karfin wannan bari a dawo muku da shi kaga wato kafirci kenan da kuma wato imuwan irin na mushrikai Allah ta'ala ce sa'a ma yahkumun ya munana abin da suke hukuntawa na irin wannan zalunci da kuma shirka da Allah tabaraka wa ta'ala wa kadhalika zayyana li kaseerin minal mushrikeen qatala auladihim Allah tabaraka wa ta'ala ce kamar haka aka kawatawa ainihin mushrikai aka kawatawa da yawa daga cikin mushrikai wato kashe kashe ƴaƴayensu shuraka'uhum wato ainihin gumakansu su suka kawata musu wannan kashe wato ainihin ƴaƴayen nasu din lirudduhum domin su halakar da su shi sa suka kawata musu wannan wali yalbisu alaihim kuma domin su cuɗanya musu ƙarya da gaskiya a kansu dinahum wato dan su cuɗanya musu addinin su su gauraya musu tsakanin gaskiya da ƙarya walau sha Allah da Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama da ya so ma fa'aluhu da ba su aiwatar da irin wannan ba fadarhum Allah tabaraka wa ta'ala ce ka kyale su wa ma yaftarun ka kyale su da abin da suke kirkira na ƙarya ga Allah tabaraka wa ta'ala kul ya kaumi Allah tabaraka wataala yace da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kace da su ya kaumi ya ku mutane na imalu ala makanatikum ku yi aiki akan matsayinku ma'ana kowa yayi aiki gurgurdan hali yanda Allah tabaraka wataala ya hore masa lafiya kai aiki gurgurdan halinka gurgurdan dukiya da Allah tabaraka wataala ya hore maka kai aiki gurgurdan dukiyarka inni amilun ni ma zan yi aiki zan aikata abin da ubangiji na ya umarce da shi fa saufa ta'lamuna man yakunu lahu aqibatu dar da sannu za ku san wane ne karshen gida yake nasa ne ma'ana wane ne gidan aljanna yake nasa ne tsakanin ni da ku da sannu za ku gane waye dan aljanna za a tashi alkiyama za ku gane waye yake kan gaskiya innahu la yuflihu zalimun lalle wato azzalimai basa rabauta waja'alu lillahi mimma zara min alharthi wal an'ami nasiban wato su mushrikai a lokacin sai suka ware daga cikin halittun Allah tabaaraka wataala na amfanin gona 'ya'yan itaciya da kuma dabobi sai su tara idan suka yi noma sai su tara tari su ce wannan na Allah ne dama abin nasu wato son zuciya ne sun san cewa lalle akwai Allah amma suna masa shirka ne kawai da gangan sun san akwai Allah Allah sai kuma suka kirkiri waɗansu abubuwa suka ce waɗannan ma'allolinsu ne sai su ware daga cikin abin da suka noma su tare tari da yawa ya ce wannan na gumakansu ne sai su tara wani tari kuma su ce wannan na Allah ne sai su ɗebo daga cikin abin da suka kiwata na dabobi sai su ware sai su ɗebi mafiya yawa su ce wannan na gumaka ne su ɗebi kaɗan kuma su ce wannan na Allah ne ga amfanin gona na Allah ga amfanin gona na wato na ainihin gumaka ga kuma dabobin Allah ga kuma dabobin gumakansu shine waja'alu lillahi mimma zara suka sanya wa Allah tabaaraka wa ta'ala mimma zara daga abin da shi Allah ta'ala ya halitta din min alharfi na daga amfanin gona wal an'ami da kuma wato ainihin dabobi nasiban suka sa Allah tabaaraka wa ta'ala wani rabo wani kaso nasa waja'alu lillahi min alharfi wal an'ami nasiban faƙalu haza lillahi bi za'amihim suka ce wannan na Allah ne da rayawarsu suka wali suka ce wannan na Allah ne wa haza li shuraka'ina suka ce wannan kuma na gumakanmu ne fama kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah duk abin da ya zamto sun ware shi domin gumakansu to wannan bai ya isa ga Allah tabaraka wa ta'ala idan suka dauko gurin kaiwa ga ainihin gumakansu din sai wani ya fada cikin na Allah sai su dauko sai Allah ya fi ƙarfin wannan sai su mewar gumaka ɗin su je su ajiye musu in suka ajiye musu kuma wanda suke kula da su su za su ɗauka su yi amfani da shi idan dabbobi da suka tara domin gumakansu idan wata dabba ta shiga cikin wanda suka ware a matsayin na Allah ne sai su kamo ta sai Allah ya fi ƙarfin wannan shi wancan ma ya ishe shi ai shi maudaci ne su gumaka su ne masu bukata kaga kenan tunda kun san su ne masu bukata ya kamata ku daina bautata musu kenan ai sai su kamo dabba sai su cire ta daga wannan kaga wato san zuciya kenan sai ya zamto kuma idan na Allah ne ya shiga wato sai su ɗauko na Allah ne ya shiga cikin na gumaka sai su bar musu sai su bar gumaka ɗin su ce dama ya Allah ta'ala mawadaci ne saboda haka dan ya dawo nan ma ba komai idan wata akuya ko wata tinkiya ko wani raƙumi ya shiga ɓangaren na na gumaka sai a ce to a kyale shi duk wanda ya shiga ɓangaren na Allah kuma sai a dawo da shi kaga wannan Allah tabaraka wataala ce sa'a ma yahkumun yayi muni abinda suke hukuntawa mana tirda irin wannan mummunan hukunci nasu su hukunta cewa wato wannan na Allah wannan na gumaka wannan hukuncin yayi muni kuma ya zamto wato akwai zalunci ma a ciki domin wanda yake na Allah din in ya tafi sai a kyale shi in ya shigo kuma na Allah sai a ce a ba za a bar shi ba kaga wannan ma zalunci ne Allah tabaraka wa ta'ala yace wa kadhalika zayyana li kathirin minal mushrikin kamar haka ne aka kawatawa wato da yawa su anashin gumakan suka kawatawa da yawa daga cikin mushrikai katala auladihim shuraka'uhum mana su shuraka'uhum humul ladzina zayyanu li kathirin minal mushrikin su gumakan nasu su suka kawatawa da yawa daga cikin mushrikai kashe ƴaƴayensu mana su mushrikai suna ainihin wato kashe ƴaƴayensu sai su rika kashe ƴaƴayensu saboda wato anishin tsoron talauci ko wato ƴaƴayensu mata saboda kada wai su je gurin yaƙi a kama su a matsayin fursunonin yaƙi ko kuma a ita mace ce ba za ta iya zuwa gurin yaƙi ba sai ya ƙawata musu wato kashe ƴaƴayensu Allah tabaraka wa ta'ala ya zarge su akan wannan wato gumakan suka ƙawata musu kashe ƴaƴayensu Allah tabaraka wa ta'ala ce sun musu wannan ne liyurduhum domin su halakar da su kawai domin su halakar da su waliyalbisu alaihim dinahum kuma domin su cuɗanya musu addininsu su gauraya musu ƙarya da gaskiya sai ya zamto gumakan nasu sun musu irin wannan umarni to su kuma gumakan nasu fa yawanci duwatsu ne yawanci itatuwa ne to kaga ba sa magana kenan amma Allah tabaraka wata'ala yace su suka kawata musu to ya ne su suka kawata musu kuma domin su cuɗanya musu wato addininsu mana saboda shaidanu su suke shiga cikin gumaka din shaidanu da cikin aljanu su suke shiga ciki wani lokaci ma su musu magana su kuma su ce ai Allah nasu ne gunkin nasu ne musu magana mana su wannan shaidanan da suke shiga cikin gumaka din su ne suka kawata musu wato ainihin irin wannan mummunan aiki na kashe ayayensu Allah tabaraka wa ta'ala yace da Annabi sallallahu alaihi wasallam fadarhum ka kyale su wama yaftarun da abin da suke kirkira na yanashin ƙarya ga Allah tabaraka wa ta'ala din nan ake ko na'am sun yi da وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء إلا من نشاء بظعنهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه أيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء أيجزيهم و... فيجزيهم وصفهم
iyakallah Allah tabaraka wa ta'ala yace wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun suke cewa wannan wato dabobi da kuma wannan amfanin gona hijrun haramun ne fa la yad'amuha illa man nasha haramun ce wannan ba mai taba wannan ba mai dandana wannan wato waɗannan dabobi da kuma wannan amfanin gona illa man nasha sai wanda muka ga dama mana haramun ne wani ci wannan bi za'amihim Allah tabaaraka wa ta'ala ce da rayawa da irin rayawa irin tasu wa an'amun hurrimat zuhuruha da kuma waɗansu dabbobin da suka haramta wato gadan bayansu wa an'amun la yadhkuruna ismallahi alaiha da kuma dabbobin da ba ambaci sunan Allah tabaaraka wa ta'ala akan su ba iftira'an alaihi wato suna kirkire ga Allah tabaaraka wa ta'ala sun yi Allah tabaaraka wa ta'ala ƙarya ne sai Allah ta'ala ya ce sayajzihim bima kanu yaftarun zai sakanya musu da abin da suka kasance suna kirkira na ƙarya ga Allah tabaraka wa ta'ala wa qalu ma fi butuni hadhihi al'am suke cewa abin da ke cikunan waɗannan dabobi abin da ke cikin waɗannan dabobi din idan dabobin suna da ciki kenan khalisatul lidhukurina sai su ce wannan aware yake kawai ga ainihin mazajen mu idan dabobin suna da ciki sai su ce waɗannan dabobin fa duk abin da suka haifa fa nan namiji ne zai iya cin naman nan wa muharramun ala azwajina haramun ne kuma akan matayenmu mata ba za su ci ba maza ne kawai za su iya ci kaga wani san zuciya wa in yakun maitatan idan kuma ya kasance mushe ne sai ya zamto wato dabobin sun haifi ƴaƴan cikin nasu a jinna din suka zo babu rai fahum fi shuraka'u sai su yi tarayya da mazan a ciki idan dabba tana da ciki sai su ce wannan na maza ne idan dabba ta haifi ɗa wanda yake mai rai to dama sun riga sun faɗa cewa na maza ne banda mata idan kuma dabba ta haifi ɗa sai zo ɗan bai zo da rai ba sai su yi tarayya da mazan da matan to anan ne za a san mata ɗin sai ce to anan kan za a iya san muku tunda ya zo babu rai sai a dafa shi ko a gasa shi ya zamto maza da mata tunda ya zo babu rai shine Allah tabaraka wa ta'ala yace wa in yakun maitatan idan ya kasance kuma mushe ne yazo fa hum fihi shuraka'u to su din a cikin wannan wanda yazo babu rai din sun yi tarayya sayajzihim wasfahum Allah tabaraka wa ta'ala ce zai saka musu da irin yadda suke siffata waɗannan al'amura ga Allah tabaraka wa ta'ala suke yin ƙarya innahu hakimun alim lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai hikima ne kuma masani ne wannan wato shine anashin san zuciya irin ta kafirai irin ta anashin arna ta yadda suke wulakanta mata mata babu addinin da ya ba su dama da kuma yanci ya kimanta su kamar addinin musulunci amma su wajen rabon gado da mata ba su da gado akwai waɗanda masu a gurinsu su ma mata kayan gadon ne idan mutum ya mutu yana da mata sai a raba matan a cikin kasan gado ɗin idan mai gida ya mutu yana da mata guda hudu ko guda goma ko guda ashirin tunda su suna mata da yawa ko guda tamanin sai a raba su a cikin rabon gadon abin da ya bari haka suke waɗansu kuma daga cikinsu sai su raba gado amma su matan ba za a ba su ba waɗansu su kuma matan sun zama kadara su ma a raba da su kaga duka wannan zalunci ne amma addinin musulunci da ya zo sai ya fara fitar da kasan mata ma domin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ce yayi li zakari mithlu hazl unsayin namiji a bashi kwatankwacin kasan mata guda biyu ya gwada me an fara fidda na mata kenan domin aka ce maka a baka irin na wani ya gwada cewa an bai wani din ko ba bai wani ba ya gwada an riga an ba wani shi sa aka ce naka akwafi irin na wani malamai suke cewa musulunci sai da ya fara fidda gadon mace kafin na namiji shi sa ya ce namiji a bashi kwatankwacin na mata guda biyu saboda kenan me an riga an fidda na mata kenan an riga an ayyana musu nasu na fata gane wato wannan shine wato ainihin kima da addinin musulunci da daraja ya bewa ya mace amma duk abin da yahudawa arna kafirai za su rika faɗa an tauye wa mata yancinsu ta fita a dama da ita sai ta yi kaza ita ma ta je ta yi aiki irin yadda namiji yake yin aiki ta yi siyasa irin yadda namiji yake siyasa komai ta yi iri ɗaya lalle wannan kawai suna faɗa da baki ne amma wannan ba shine yancin mata ba Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya kunya da kuma yanayi na ainihin wato kunya din da kuma addini da kima da mutunci a fuskar mace duk wacce ta riko da addini ko shaka babu amma duk matar da ta tsefe ta yawaita wato mu'amala da maza zaka ga irin wannan wato kima da mutunci da sharaf da Allah ta'ala ke sakanyawa wato a fuskar mata za ka gama Allah ta'ala ya kwarin yi wannan daga fuskarta za ka duk matan da suke sun zakalkale ma'amalarsu da mata kamar ya da maza kamar yadda maza suke za ka ga wannan kimar da yadda maza suke ɗari da maza za ka ga babu a fuskar wa'annan matan kamanceci yana ta ainihin mata da mutunci da mata suke da shi da mutum kana ganin wannan lalle mace ce kana jin nauyi to za ga su wannan matan ma babu wannan abu ma wannan unusa din mace din za ga Allah ta'ala ya cire wannan abin ba albarka Allah ta'ala ya cire da wannan saboda ta saba Allah tabaraka wa ta'ala addinin musulunci shine wanda ya kimanta mace ya ba ta daraja ya kiyaye ta gashi su wannan da suke cewa idan dabobi suna da ciki zace to duk abin da suka fa iya namiji ne zai ci haramun ne mace ta ci kaga zalunci amma addinin musulunci sai kaga mutun ya hana cikin sa ma ya kai matarsa ya je ya so nama ya kai matarsa ya so kaza ya kai matarsa shi ya dan cika za ku cike da yara saboda wato wato mutunta ta addinin musulunci yana itiqadin lalle in ta ci za a bashi lada amma addinin musulunci wato amma addinin da yake ba na musulunci ba ina kowa je ta kansa kaga kaje kudu kaga yanda suke ta fama ko kaje Abuja ba ga yanda ake ta fama mata wata tana kabu kabu saboda su daga kowa ya taso kowa ya ta kansa ne haka arnasi kowa ya ji da kansa kawai in an taso a gida musulunci ne ‘ya'ya su kula da wato iyayensu mata akwai kanwar mahaifiyarka yin mahaifiyarka akwai yarka akwai kanwarka akwai kaza yarka baban ku ɗaya da babanta ta rabu da mijinta yanzu bata da aure zaka ga kana ta kula da ita cewa na akwai yata sun rabu da mijin dole ni nake mata kaza akwai kaza kaza amma su fa duk babu wannan abubuwan kaga mace tana kabo kabo tana ta neman fasinja tana dan taxi a cikin gari saboda tana cikin bala'i tunda bata da addini da tana da addini wannan shekarun nata yanzu da tana nan a zaune sai ma ta kira ta yi fada me yasa ba kawo min kaza ba na ce kaza nake so ta kira ma ta tsawatar ta bada oda kawai tana zaune saboda ka ba addinin da ya biyo mata yanci da kuma fawa kamar addinin musulunci ya kimanta mace tana zaune a gida a kawo mata fishi kaga musulunci kenan kuma a hakan ba za ka ce to ba zan ƙara kawo ba in ka ƙi kawo kuma kayi wa Allah ta'ala laifi saboda haka wato ba addini da kai wato addini musulunci to su kuma mata musulmai musamman kuma mata Hausawa sai su ji tsoron Allahu tabaraka wata'ala kada ya zamto wato damar da Allahu tabaraka wata'ala ya ba su ya dora su ya dora haƙoƙin su akan wato ainihin mazaje kar su yi amfani kuma da wannan dama su rika wato wulakanta mazaje ko suna wahalshe su suna yin kuma abin da bai kamata ba daga nan za mu takaita abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ka sami tarayya a cikin lada duka wanda kuma ne kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ka gafarta min ya ubangiji ka ji kanmu ka ji kan iyaye mu ka samu cikar imani ana sake tunasar da yan uwa dangane da ba da taimako fi sabilillah akan abin da ya shafi wato gidan kurkuku din nan da ake kaiwa ziyara yau an kai ziyara din kuma ana nan dai ana ci gaba da neman taimako domin kaiwa wanda suke tsara a can wato abinci da kuma kayan sallah neman taimakon kuɗi da tufafi da kuma abinci wanda yake busasshe wanda za a iya kai musu domin su yi abincin sallah da kuma kuɗi domin wanda ya kamata a fanshe su wato a biya musu tara don su fito a biya musu da fatan yan uwa za su taimaka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa mana ibadojinmu ya amsa mana addu'o'inmu kowa da bukatun suna alkhairi Allahu tabaraka wa ta'ala ka biya mana kowa kuma da matsalolin sa Allahu tabaraka wa ta'ala ka magance masa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah